الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna 24 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1446 a kuma watan turawa har yau muna 24 ga watan uku shekara ta 2025 Allah ya kaddara muna zama a wannan masallaci na kofar arewa a cikin garin gomel a ci gaba da karanta alkur'ani mai girma da bin fassarar ma'anonin shi gwargwadon yadda allah maɗaukakin sarki ya kore muna karatu har yanzu a cikin suratu shu'ara na malajan wa'anda za mu ka da muna karatu a cikin suratu shu'ara ina bai buɗe ba ko ba qur'ani a gabana mun zo har zuwa ƙarshen kissar annabi lut alaihi salam inda allah maɗaukakin sarki ya umarci ko ya ba da labarin yadda ya addu'a aya ta ɗari da ɗari da sittin saboda mai bakin sara nabi lutu kenan kan zama da ƙawon mulubin al-mursalin ita za mu tashi fa aka ruha fa aka huna dimin fa aka zama mul'azab ina fi dalika la'aya wa ma kana aksarun mu'minin وإن ربك لهو العزيز الرحيم فكذبت قوم لوط المرسلين أنا ذا متاشي ذا متاشي فرقا كسر النبي لوط عليه السلام إذا في آية تا 160 أتكين وانا سورة من البركة كما درس منبير أتكين تا muna fata Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci da ba mu dacewa da faɗin abin da yake daidai ya kuma ba mu ikon aiki da abin da muka ji na daidai din da aka akara muka Allah mu tashi akan aya ta 160 a cikin suratul shu'ara
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الباري تبارك وتعالى كذبت قوم لوط المرسلين Allah ce mutanen annabi Lut su ma sun karyata da manzanni wannan ayoyin guda biyar a kuma dukkan kisoshin nan guda biyar haka suka maimaitu iz qala lahum aquhum lutun ala tattaqun lokacin da dan uwansu annabi Lut ke kara musu ke kiran su zuwa ga Allah yana cewa ala tattaqun yanzu bai dace ku zama to masu biyayya ga Allah ba inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين شيلو an ce alƙaryar da aka aike shi yana cikin farkon annabawan da Allah ya aike shi garin da ba nan ce mahaifarsu ba amma asalinsa ɗan uwan annabi Ibrahim salam ko ɗan ɗan uwan annabi Ibrahim salam shi Ibrahim ɗan gidan Azara ne shi kuma annabi Lut ɗan uwan shi ko dan uwan annabi ibrahim shi ne mahaifin annabi lut don haka kamar dan baffa yake lokacin annabi ibrahim ya yi wa'azi annabi lut ya karɓi wa'azin shi kuma suka yi hijira tare da annabi ibrahim alaihi salam to daga allah daga nan allah maɗaukacin sarki sai ya ba shi umarni akwai wata alkarya wacce ake kiranta karyatu sadum to ya je nan ya kira wasu sannan mutanen suna da alfasha da yawa amma ɗaya daga cikin alfashinsu shine suna aikata zunubin da ba wanda ya taɓa mama Allah irin wannan zunubin shine namiji ya nemi namiji ko kuma namiji ya nemi mace ta dubarta ba ta alƙiblarta ba ko ba ta gabanta ba ya kira su akan wannan zunubi din da aka to annabi lut ya je cikin su sai aka kira shi da cewa dan uwansu ne ko dan uwa na kabila ko dan uwa na yare ko ɗan uwa na gurin zama ya kuma gaya musu duk abin da manzanni suke faɗi inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajri illa ala rabbil alamin na'am أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون
na'am sai ya fara ambatan laifinsu ya ce a ta tuna zukurana min al'alami yanzu kwake zai wa maza cikin halittun Allah maɗaukakin sarki ai a tanki huna zukura yanzu ya zama to mu'amalarku ta ɗan adam mu'amalarku ta halitta ya zama to da maza namiji da namiji a ta tuna zukurana min al'alami wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum ku kyale abubuwan da Allah ya halitta domin ku wata zaruna ma khalaqa ma khalaqa malamai suka ce ai aslaha ku kyale abin da Allah madaukakin sarki ya tsaftace shi ya gyara shi domin ku ko kuma wasu malamai suka ce a halla wa abaha ku kyale abin da Allah ya halasta ya kuma ba ku dama ku je ta gurin Allah ya halicci namiji ya halicci mace a jikin mace Allah ya halitta wa namiji abinda zai yi daidai da ita ko abinda zai daidai da shi ita macen a jikin namiji sai Allah ya halitta mata abinda zai yi daidai da shi da haka mace ta jiwa mace akwai ta'addanci namiji ya jiwa namiji akwai ta'addanci sai yasa ya ce musu to wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum ku kyale abinda Allah ya halitta domin ku shine mata sai yasa ya ce min azwajikum almuradu bihin da jins abinda Allah ke nufi da min azwajikum shine jinsin mata Allah ya halitta wa maza jinsin mata ya halatta mu'amala namiji da mace akwai tsafta akwai ɗabi'a a cikinta in aka juya mu'amalar namiji ya je wa namiji to an akasa halitta ta Allah madaukakin sarki an gurbata ta an juya ta ta yadda idan Allah ya ce wata annabi ya gaya musu wata zaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum Allah ya yi tsari a jikin mace ta yadda ko da ruwan namiji ya shiga jikinta Allah ya masa tsarin inda zai ji in ana da buƙatar a yi halitta Allah ya ce ya aje shi ne fi qararin makin ila qadarin ma'lum fa qadarna fa ni'mal qadirun to Allah ya tsaje shi gurin da za a aje guri ne tabbatacce amintacce da babu abin da zai iya gurɓata shi ko ya lalata shi in Allah ya ƙaddara za a haifi ko za a yi halitta da wannan abin a nan Allah zai riƙe shi ya yi kwana arba'in min nufafatin kuma min alaƙatin kuma min mubagatin muhallakatin wa gairi muhallaka haka Allah maɗaukakin sarki ke ke jujjuya shi har da yake wani karrufin alhami ma na sha'u ila ajalin musamma kuma nukhrijukum tiflan kuma litablughu ashuddakum kuma ni takunu shuyuka idan kuma Allah ya kaddara abinda namiji ya sawa mace ba zai zamanto halitta ba ba dabi'a bace ba ko ba halitta bace ba zai zama rai ba to zai bashi adadin kwanakin da zai yi cikin mahaifa sai ya gurbace ya lalace sai ya biyo jininta na dabi'a sai ya fice daga cikin jikinta don haka ba zai gurbata jikinta ba ba zai lalata jikinta ba ba zai cutar da namiji ba ba zai iya cutar da matar ba yasa yake wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum ko kyale abin da Allah ya inganta ya gyara ya tsaftace muku a jikin matayen to amma idan namiji ne kuma aka yi mu'amalar fa malamai suka ce galibi abin da namiji zai sawa namiji yakan zamo masa guba ce da cuta a cikin jikin shi watakil kuma Allah kadai ya san lokacin da wannan gubar za ta fice saboda ba a bashi gurin da za a sarrafa shi ya zamanto abin haihuwa ba ba bashi gurin da za a sarrafa shi ya fito a matsayin jinin al'ada ba idan ba halitta ba ne ba da haka wannan aiki ya yi muni aikin ya yi ɓaci allah maɗaukakin sarki ya tsare mu allah ya tsaftace mu allah ya kare mu wa tazaruna ma khalaqa rakum rabbukum min azwajikum sayati bal antum qaumun adun ko kadan kukan mutane ne yan ta'adda masu wuce haddi abinda Allah ya halitta shi ne gaban mace aje mata ta dubura to ta'addanci ne Allah madaukakin sarki bai yarda da wannan ba na'am قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين na'am to su ma bisa ɗabi'ar annabawa yanzu kaga duk abin da annabawa suka faɗa shi ya faɗa wanda yake nuna cewa hatta da awar annabawa iri ɗaya ce fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin da uslubi da kyakkyawar magana ya zo musu sannan ya ambata musu aibun laifinsu da irin cutarwar da laifin yake daga da suka fita hiba da martani saboda su ma su yi amfani da kalma mai daɗi sai suka gaba ta yi musu ba sai suka ce la illam tantahiya doku in dai baka hannu ba baka daina wannan wa'azin ba baka daina gaya mana amfanin namiji da ɗa namiji kazanta bane ba la takunanna wallahi zaka kasance minal mukhrajina cikin wanda ake kura a fidda su daga gari malamai suka ce da suka ga annabi lutu la takunan na minal mukhraji ashe kamar garin suna da wata mummunar al'ada duk wanda ya saba musu ba su yi daidai da shi a ra'ayi ba watakil suna haduwa a masa ihu ko a mai a tile a korehi ko a jefehi ko a sa mai duwatsu watakil suna da wani al'ada ɗin to tun da annabi lutu ka sani idan baka bari ba la takuna na minal mukhrajin lalle zaka kasance cikin wanda zamu ma irin waccan korar da muke wa mutanen da suka saba muna na qala inni li'amalikum min alqalin qala sai annabi lutu yace da su inni tabbas ni kam li'amalikum dangane da ayyukanku min alqalin ina cikin masu kyama da fishin aikin wannan aminal mubghidina lahu wallahi ina kyankyami ina kamar wannan aikin naku kamar da Allah madaukakin sarki amfani da shigen wannan kalmar ma wadda aka rabbuka wa ma khala to inni li amalikum min alqalin wallahi ina cikin masu fihi da kyamar wannan ayyukan namu da haka kenan shi aiki namiji ya je wa namiji malamai suka ce aiki ne da Allah yake fushi da shi aiki ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake fushi da shi wanda yasa za ga duk abin da zamu samu a hadisi ko a alqur'ani galibi duk zunubi idan Allah ya tashi tsine mai yana tsine masa ne sau daya galibi yasa na dauko na hadisi da Imam Albani ya inganta shi a cikin sahihu targhib wa tarhib hadisin ana ruwaya sa ne daga Abdullahi dan Abbas yace Allah madaukakin sarki ya da su su biyu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsine waɗansu mutane na farko yace la'ana Allah man zabaha li ghairi Allah duk wanda ya yanka ba dan Allah ba Allah ya tsine masa albarka dan tsafi ko dan aljani ko dan sihiri ko dan ta'addanci ko da duk wani abu da Allah bai yarda da shi ba in dai an yanka ko kwaro ne Allah ya tsine masa albarka ولعن الله من غير تقوم الارض hakanan Allah ya tsine wa wanda ya canja alamomi da tambari na ƙasa wa la'ana Allah man kammaha a'ma anis sabili Allah ya tsine wa duk mutumin da ya badda makaho daga kan tafarki makaho na tafiya da sandarsa cap cap cap cap cap inda zai je sai kace masa maran mi sandar saboda haka sai karkace yana karkace hikin hikin rubudawa yadda za a iya dawo hanya abu ne mai wahala ce to duk wanda ya taba wa makaho haka Allah ya tsine masa albarka la'ana Allah man kammaha a'ma anis sabil wa la'ana Allah man sabba walidayhi Allah ya tsine wa duk mutumin da ya ja wa iyayensa zagi aka ce dan wane ne ka Allah wadai Allah ya tsine wannan daga cikin tsiya zagin iyaye da kuma da zai zagi iyayen wani su iyayen wani su zagi nashi wannan hima Allah ya tsine mashi albarka har yanzu duk tsima ɗaya muke faɗa ko wa la'ana Allah man tawalla ghaira mawalihi Allah ya tsinewa duk wanda ya kai barantansa ba gidan iyayen gidan shi ba ma'ana lokacin akwai bayi to wanda suka saye ka suka baka yanci in zaka danganta kanka to zaka danganta ne zuwa ga gidansu in ka canja ka nemi gidan masu kuɗi ko masu sarauta ka ce kai na nan ne to nan mutumin shi ma Allah ya tsine masa albarka ولعن الله من وقع على bahimati Allah ya tsine wa duk mutumin da ya nemi dabba wannan jaki ne ko tinkiya ce ko akuya ce ya nemi dabba dai saboda ba za ta yi magana ba ya sadu da ita to shi wannan mutumin Allah ya tsine masa albarka wa la'ana Allah man amila amala qaumi lutin wa la'ana Allah man amila amala qaumi lutin wa la'ana Allah man amila amala qaumi lutin a ƙarshen hadisi yace kuma Allah ya tsine wa duk mutumin da ya aikata irin abin da mutanen annabi lut suka aikata Allah ya tsine wa duk mutumin da ya aikata irin abin da mutanen annabi lut suke aikatawa sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita tsinuwar sau uku suka ce to bil istiqra'i in zaka bi alqur'ani ko ka bi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai wahala ka ga manzon Allah ya ce Allah tsine sau uku akan zunubi kwaya ɗaya ta to sai akan zunubi na namiji ya nemi namiji saboda muninsa da saba wa al'ada da kuma dabbanci na zahiri gurin da Allah ya ware dan fitar kazanta da datti da abin da ya lalace sai kuma dan adam ka dauki tsokarka mai mutunci mai daraja wata ita ce sinadarar wanzuwar irin dan adam a doron kasa ka tusa a gurin akwai dabbanci wanda Allah ya ce Allah tsine masa albarka Allah tsine masa albarka Allah tsine masa albarka saboda munin ta malamai suka ce yana daga cikin mahallul ittifaq duk malamai sun yi ittifaki duk wanda aka same shi yana wannan aikin a kashe shi ba wani malami da ya saba inda sabani kawai ya za a yi kisan ne tsakanin masu cewa a daure shi irin yadda ake daure masu yin zina ma'aurata a ɗauki duwatsu a dinga jifa har ya mutu da masu cewa a daure hannunsa baibai a ɗora shi akan wani zangareren dutse ko wani zangareren gini a turo shi ya wulwulo ya wulwulo ya wulwulo ya faɗo da ka ko ya faɗo da baya ko ya fasa ciki ko ya fasa baya duk ya jiyo amma dai abin da ake da bukata in an samu mutum kar ya sake rayuwa to kaga abin da aka ce malamai sun yi ittifaki har masu tsaurin kai sun yadda in an samu mai wannan laifin kashe shi ake saboda guba ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man wajadtumuhu ya amalu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi idan kun samu mai aikin irin abin da mutanen annabi lut suke aikatawa namiji akan namiji to da mai yin da wanda ake wa duk ku kashe su ba su da amfani cikin al'umma suna daga cikin cuta virus wadda ba ta mutuwa in dai mutum ya mu'amalanta to ya dinga yaɗa ta a cikin al'umma tun ana mutum ɗaya a dawo biyu a dawo uku a dawo hudu a dawo ashirin in ba yawasa ba sai ta zagaye ko ina da ko ina da haka da mutane za su sadaukar da mutum ɗaya da suka same shi da laifin wani garin ya je aka masa aka gane yana zuwa garin kawai a kashe shi shi ne yi kawai a kashe shi to al'umma da za ta zauna lafiya kalau Allah madaukakin sarki ya tsare mu wani hadisin ibnu hibban ya rawato shi a cikin sahihin sa haka imamu al-baihaqi ya rawato shi haka na imamu an-nasa'i ya rawato shi yadda muka maimaita wannan rantsuwar sau uku ko tsinon sau uku man amila amala qaumi lutin Allah madaukakin sarki ya tsine masa albarka to haka a maimaita wannan tsinon sau uku Allah madaukakin sarki ya tsare mu yasa annabin Allah ya ce inni li'amalikum min al-qalin na'am رب نجني وأهلي مما يعملون نعم النبي لوط da yaga wannan masifar ba za ta dainu ba ba za su bari ba shi ma sai daga hannu ya addu'a ya rabbi najini ubangiji ka kubutar da ni wa ahli ubangiji da zuriyar gidana mimma ya amaluna daga abin da suke aikata malamai suka ce in an gani masifar tayi ta yaɗu cikin al'umma to mutum ya dage da wannan addu'a rabbi najini wa ahli mimma ya'malu ubangiji ka bani kariya ubangiji ka tsare mun zuriyata ubangiji ka bani kariya ubangiji ka tsare mun zuriyata ubangiji ka bani kariya ka tsare mun zuriyata insha Allah Allah zai bashi kariya a cikin zuriyar shi rabbi najini wa ahli mimma ya'malu wasu malaman suka ce abin da yake addu'a shine wannan laifin a zahiri kar a samu al'ummarsa ko zuriyarsa cikin shi rabbi najini wa ahli mimma ya'malu wasu kuma suka ce a masifar da za ta samu masu wannan aikin akwai azaba tana tafi sai ce to Allah idan azabar ta taho da ni da zuriyata Allah ka ba mu kariya Allah ka tsare mu shine ma'anar nabbina jini wa ahli mimma ya'malu Allah ya amsa fanajjaynahu wa ahlihi ajma'in Allah ya ce fanajjaynahu dan haka sai muka tseratar da shi wa ahlahu da dukkanin iyalan nasa rabbi da jini wa ahli da haka sai Allah ya tseratar da shi da dukkanin iyalan nasa ajma'ina baki ɗayansu إلا عجوزا في الغابرين Allah ya ce illa ajuzan face mata shi ajuz ita ce mace to anan da ake magana ana maganar matar annabi lut alaihi salam tana daga cikin da Allah madaukakin sarki ya ba da labari akan su cikin alqur'ani akwai matar annabi nuhu akwai matar annabi lut ko kana ta ta hata abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allah shay'an وقيل دخول النار مع الداخلين ما ترى النبي نوح تاتي امانش ما ترى النبي لوط تاتي امانش saboda duk abin da yake yi na da'awa da kiran mutane ita kuma tana tsatsake abin da yake da haka matsalarsa daga cikin gida take in yayi da'awa za ta rufe da'awa in yayi wa'azi za ta ce kai saurare shi galibi gudunmawar mata wajen sassake masu daraja cikin mazajensu za ga lokacin da mutum ke babu ta ka'a titi ita kuma tana daga gida tana tsari da aka to da aka tashi har lakarwa sai ce wannan matar tashi wadda ta yadda da barna take cin sabalar mijinta yace ita ce Allah ba zai tseratar da ita ba illa ajuzan fil ghabirina ita kan tana cikin halakaku wanda Allah zai mu azaba na'am thumma dammarna al-akharin Allah ce kuma daga nan kuma dammarna al-akharina sai muka halakar da sauran da suka yi ragi a cikin wannan al'umma din an fitar da annabi nuhu a annabi lutu an fitar da ahalin shi Allah ya bahi labari cewa ya dauke yan gidansa da iyalansa su wuce duk da asubahi wala yaltafi minkum ahadun illa imra'atuhu in kun tashi fita duk abin da ke faruwa duk ihu da hayaniya da za ku ji karkuwa yi waiwai illa mar'ata wadda za ta juyo ta waiwaya ta yi tsegumin me yake faruwa dama da ita ake wannan tsegumin ita ce za ta juyo innahu musibuha ma asaba saboda duk abin da ya samu mutanen ita ma zai same ta ne da kuma da maran al'akhir wa amtarna alaihim matara فساء مطر المنذرين Allah ya ce wa amtarna alaihim sai kuma muka yi ruwa a kansu wuta na ruwa ko ruwa na wuta ruwa na bala'i aka ce haka muka yi a kansu matarar wani irin ruwa fasa'a matarul munzarina mataruhum haka wasu malaman su kai ruwan da ya yi muni shine ruwan da mutanen da aka yi musu gargadi wannan mutanen da aka yi gargadi ku daina zai ke wa maza namiji daina neman namiji suka kiji to ruwan da aka yi musu Allah ya ce yana cikin mafi munin ruwan da Allah ya taɓa saukarwa wannan doron duniya Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu so suwaye aka wa ruwan malamai sun tattauna sun ce ai mala'iku da Allah ya turo mala'ika ai duka shacin garin Allah ya sa aka shata ga iyakar garin sai mala'ika ya cicciɓo ta da ya cicciɓa ta sai ya ɗaga sama mutanen garin da suka ji kamar an ɗora su a kan faifai an ɗaga sama sai suka fara ihu da hayaniya suka fara ihu da neman agaji da haka shi annabi nuhu da duk iyalansa da masu imani an gaya musu annabi lut ba wai da haka ba wanda ya juya ya game zai faru ita wannan matar sai ta juya ta game zai faru to akwai ɗaiɗaikun mutane wani ya fita gona wani ya fita kasuwanci wani ya fita sayan wani abu wani ya fita neman dokinsa ko saniyarsa ko jakinsa a duk basa cikin garin to aka ce sai Allah ya bi su didde kun gurin da su ma suka fice din ne wa amtarna alaihim matsara sai Allah ya yi ruwan da zai kafa su duwatsan wuta suka same su suka kone a wannan gurin da suke fasa a matsarul munzarina Allah ce tur da ruwan mutanen da aka yi magargadi ba su saurari wa'azin Allah madaukakin sarki ba إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin wannan hallakarwar akwai aya akwai jan hankali duk wani mai sabo ya tubar ba Allah maɗaukakin sarki wa inna rabbaka wa ma kana aktsaruhum mu'minin amma da yawa ba su da imani ko ba sa imani wa inna rabbaka la huwa al-aziz ubangijin ka mabuwayi ne in yayi niyyar kamu ba wanda zai kubuce masa ar-rahim ko ubangijin ka mai jin kai ne na'am كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين na'am Allah madaukakin sarki yace kazzaba ashabul aikatil mursalin yace mutanen aika su ma sun karyata da manzanni ina ne mutanen aika aka ce guri ne mai tarin itace da sarke wasu kamar ka ce gandun daji ko plantation to akwai wani gari saboda garin duk ta inda zaka shigo masa sarkakkiyar itace ce a zagaye suke da itace ko ina itace sun sarke da juna a wannan gurin suke rayuwa a ƙarƙashin wannan biyoyin za su gyara su tsaftace ƙarƙashi ko ina garin cikin inuwa yake da itace sai aka tura musu annabin ku tsallaka gari ka za ka je kai musu an ce na cikin shi ma annabawan da Allah ya ba su garuruwa guda biyu akwai madiyana akwai ita wannan al'aika din da haka wa idza madiyana akhahum shu'aiba idan aka ce madiyana sai a ce dan uwansu annabi shu'aib nan kuma da aka ce zo kan aika tunda tura shi aka yi sai aka ce kazzaba ashabul aikatil mursalin mutanen aika su ma sun karyata da manzannin mu a yake na shi asalin garin sa ita ce madiyana amma kuma ita aika tana makwabtaka da su sai aka ce to ya shiga garin shi ma ya musu wa'azi amma akwai dangantaka ta jini wani kuma aka tada dan wane da dan kane wani sai ya zauna a wannan garin kanan ya matsa gaba sai ya kafa ƙauyensu amma an ka bi sassa da zaka tada gindi ɗaya ne ko guri ɗaya ne da aka to da yawa nan wa'azi sai aka ce to tsallaka can su ma ka je kai musu wa'azi yasa to aka ce so a nan ba a ce ba akhahum shu'aiba sai aka ce kazzaba ashabul aikatil mursalin idh qala lahum shu'aibun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajri illa ala rabbil alamin na'am أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين
na da aka je aikin da zai kira su akan shi shine akan su kuma awo ne da suke yi sai ce musu aukul kaila ku cika abin awon wannan kwano ne ko kwalba ce ko gwangwani ne ko maduri ne duk abin da ake awo da shi inda haka za a sa a kamfato to a cika shi aukul kaila wala takunu minal mukhsirina kar ku zamanto cikin masu tauyewa mutane haƙoƙinsu annaqisina lil kaid wal wazn masu rage ma'auni masu rage abinan suke ne wala takunu minal muksiri wazinu sai ta idan kuma za ku sa a sikeli ko auna bil qisatil mustaqim da sikeli wanda yake al mustaqim madaidaicin sikeli na adalci duk abin da ake awo da shi za ka ga wani standard ake dauka masa na kasa idan kilo ne to ana daidaitawa in aka samu nauyi daidai kaza kilo ne in yayi motsi kaza to kilo ɗaya in yayi kaza kilo biyu to da wanda za a aje da wanda za a rataye da wanda za a hau da wanda za a liƙa in me za a yi za ka tada wannan daidai kilon haka nan yake badawa sai aka ce to duk abin da za ku auna da kilo ku auna shi akan abin da yake shine madaidaici ku ɗauki standard nashi wazinu bil qisatil mustaqim haka yi musu wa'azi wala tabakhasu nasa ashiya'ahum kada ku tauye wa mutane abin da yake hakkin su ne rabon su ne ko kasan su ne wala ta'asaw fil ardi mufsidin kada kuma ku yada barna a doron kasa duk abin da Allah baya so abin da Allah ya hana in kuka aikata shi barna ce a doron kasa abin da Allah ya ce ku yi kuka ki aikata to shi ma barna ce a doron kasa wala tabakhasu nasa ashiya'ahum ولا تعثوا في الأرض مفسدين نعم واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين yace musu wattaqul ladzi khalaqakum ku ji tsoron Allah wanda shine ya halicce ku wal jibillatal awwalin da kuma halittun Allah na farko ba ku ba antum wa aba'ukumul awwalina ko akadamu ku da iyayenku magabata ne al jibillatal awwalin halittun da Allah ya kafin ku to Allah ne to ku ji tsoron Allah shine ubangijinku kuma shine ubangijin waɗancan halittun na farko na'am qalu innama anta minal musahharin na'am da ya musu wannan wa'azin qalu sai suka ce innama anta minal musahharin lalle kam kai kana cikin mutanen da sihiri yayi tasiri a kansu lalle kam ba daidai kake ba yadda duk ake gaya wa sauran annabawa kai mai sihiri ne ko mai tsafi ne suka ce kai ma innama anta minal musahharin lalle kana cikin masu sihiri wanda sihiri ya tasiri a kansu na'am wa ma anta illa basharun mithluna wa in dhunnuka lamina al-kadhibin wa ma anta suka ce ba fa kowa bane kai karka rudi kanka illa basharun mithluna mutum ne irin mu wa inna gunnuka kuma ba ma ma tsammaninka illa lamin alkadibi na face kawai kana cikin makaryata to me zaka nuna mana yadda muke da kafa biyu haka kike da kafa biyu yadda muke da hannaye biyu haka kike da hannaye guda biyu duk abin da muke da akwai kana da akwai yasa suka ce ma anta illa basharun mithluna wa inna gunnuka lamin alkadibi zaka to kenan ciwon da ya samu wannan al'umma shine ciwon kowace al'umma dan me za a turo mutun dan uwansu dan me yasa ba za a turo mala'ika ba dan me yasa ba za a hada hido wani mala'ika ba Allah ya ce a'a dai dan cikin naku dan cikin ku za a turo to kuma wannan shine abin da ya dame su wa inna zannuka la min al-kadhibin na'am فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين na'am madadin su roƙi Allah idan gaskiya ne Allah ka nuna mana gaskiyar mai aiki da ita sai suka ce fa asqita alaina kisafan Allah to idan har annabin ka ne daga ta kai ka turo shi Allah dubo wani yanki na sama mankake ce sai ya faɗo a sama fa asqita alaina kisafan minas sama'i ka yanko mana ya faɗo daga kanmu in kunta minas sadiqina inda gaske ne kana cikin annabawa da gaske kai manzo ne to a yanko wannan saman ta fado a gare mu na'am qala rabbi a'lamu bima ta'malun na'am qala sai yace rabbi ubangiji na a'lamu bima ta'malun ubangiji ai ya san abin da kuke aikata idan ya ga dama ya yanke sama ta fado zai yanke idan ya ga dama ya muku afuwa zai muku afuwa amma yanke sama ta faɗo wannan baya cikin ayyuka na wannan shine bambancin annaba da duk wani mai da'awa yanzu inda wani shehu ne ko wani boka ne da an yi wannan sai da an taba yake zanata ni za ka taba ka san ni waye wallahi ba sai ga yana alfahari zai iya kashe mutum ko zai iya kwana ko wani kaza kwanakin bayan yawana yan uwa sun gani an taba wani aran mu a Maiduguri an sace waye shi ma barau da tsaurin kai zai taba masa wayarsa ya ce a gaya masa ya dawo da ita ya ce wala ba zai dawo da ita ba ya ce a gaya masa ya dawo da ita ya ce ba zai dawo da ita ba kawai aka waye gari ya mutu aka ce ara mato kai ka ce dama ya dawo da ita ko zai gani yanzu ya mutu ya ce a hiba shi ya taba hiba ya ce to mutane suna cewa su suka taba ya ce to su masu jira ma'ana gidan ya gaba da wannan ko su ma suna kan layi to kaga wanda za a taba yake ganin zai iya daukan mataki a kansa kuma ya nuna matakin wanda yake nuna ba dawa yake ta gaskiya ba shi da'awa da kare ta da ba ta kariya da kare mai da'awar wannan ba iyawar mai da'awa ba ta iyawa ce ta Allah ba daukakin ta daga da suka ce a yanko sama sai ce a a rabbi a'lamu bima ta'malun ubangiji ya san me kuke aikatawa kuma yanke sama a hannunsa take na'am فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم الله يتي فكذبوه سيسوك قرية شعيب duk abin da zai faɗa ba su yadda da shi ba fa akhadhahum azabu yawmi dhulla sai Allah madaukakin sarki ya kama su da azaba a wani yini yinin da yake da tsarin inuwa ko yawmi dhulla a yinin inuwa inuwa Allah madaukakin sarki ya yi musu sai kuma ya amfani da inuwarsa ya hallaka su lokacin da suka ce a duba wani yanki daga sama ya faɗo ta ce rabbi a alamu bi mata amalun da lokacin kamun azabar ya sai Allah ya ɗauko wani yanki na wutar jahannama sai aka ce a rura garin da shi da aka da aka ɗauko wannan iskar ta ɗan hura bayan garin ta zagaya kawai garin ya ɗauki zafi kana ɗaki gumi zafi in ka shigo wannan bishiyoyin da suka wa garin inuwa sai su ji zafi in an samu rami in zafi ya yi zafi mutum ya shiga ƙarƙashin ƙasa yana jin sanyi sai su ji har gara ma sararin ƙasan da gargashin ƙasa duk inda suka shiga a garin zafi da haka sai zamanto jikinsu ya ɗauki zafi suna da buƙatar hutu suna da buƙatar iska kuma Allah ya ɗauke iskar shaƙa babu daɗi in ka shaƙa zafi jiki zafi ciki zafi kuma babu inda za a ji inuwa da haka sai suka fara fita bayan gari garin ya ke zama to bara a gudu a bar garin suna gudu kuma sun bar tsakiyar inda itatuwa suke yanzu kuma sahara za su sata saboda haka sai zaman to sahara tana kona kafafunsu haka ibn abbas ya faɗa yace karkashin sahara yana kona kafafunsu saman su kuma zafin rana kamar zai tafarfasa su kawai sai Allah ya hada gajimare da ya hada gajimare sai ya yi musu kamar wata katuwar inuwa ce wanda ya fara gangarawa da gudu ya shiga ya ji sanyi sai ya fara kwalla ƴan uwansa to ku zo ga mafaka da haka kawai ake ihu kowa yake tahowa kowa yake tahowa kowa yake tawa don haka yadda aka bar garin ƙaƙat kowa ya zo ƙarƙashin wannan bihiyar gajimarar sai zauna a cikinta sau da ganin Allah ya saka abin da zai saka daga cikin sa hikinin sai hallaka su inda ake kiran wannan abin yawmin zulla ranar da Allah yi musu inuwa fa akhadahum azabu yawmin zulla innahu kana azaba yawmin azim ko Allah ya ce lalle kam azabar wannan yinin azaba ce mai radadi ma'ana an azabtar da su kafin ranar kuma za a azabtar da su bayan ranar amma azabar fata wannan ranar ita ma azaba ce mai radadi Allah ka tsare mu da azabar ka inna fi zalika laayatan wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim Allah ya inna fi zalika laaya su ma a hallakar da waɗannan mutanen akwai ƙasaita da isa ta Allah maɗaukakin sarki wa ina rabbaka lahuwa al'azizur rahim kuma lalle ubangiji ka shine mabuwayi ar-rahim kuma Allah shine mai jin kai ga bayinsa saboda zai gaya maka laifi ya kirawo ka ka bar laifin ka tuba ya yafa laifin naka wa ina rabbaka lahuwa al'azizur rahim na wa innahu latanzilu rabbil alamin نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين نعم الله ما دوكاكين sarki yace wa innahu kuma ina rantsewa idan wawu din ta zama to wawu littafin ce wa innahu lalle shi wannan littafin latanzilu rabbil alamin saukarwa ce na ubangijin halittu to me yasa Allah ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin lalle saukarwa ce na ubangijin halittu akwai da zai da mu farkon surar farkon sura da muke karantawa yanzu suratul shu'ara akwai da zai da mu farkon mu sai mu ga za mu iya hada farkon da karshen ko duk bakon da muka fara karatun sura ne da duka kistoshin wannan da Allah maɗaukakin sarki ke badawa yana bada su ne don a tabbatar ma da ƙuraishawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne irin sauran annabawa an turo sun ƙaryata an ba su littafi ba su yarda da littafin ba littafin sun ce tatsuniya ce ko sun ce sihiri ne sun ce dabo ne in muka koma furkan sun ce mahiya rubuta littafin da hannunsa ko anan sai Allah ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin wallahi shi wannan alqur'anin saukarwa ce na ubangijin halittu ba manzon Allah ya rubuta ba manzon Allah bai ma iya rubutu ba Allah ya haramta masa iya rubutu وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه اذا لارتاب المبطلون Allah ya ce ba mu ma baka damar ka karanta littafi ba kafin wannan alkur'ani Allah ya haramta wa manzon Allah iya karatu wala taqutuhu bi yamini yace kuma in an saukar maka baka iya rubuta shi da damar ka wani rubuta cewa da dama ake rubutu kenan wani shine galibin mutane da hannun dama ake rubutu amma akwai ba hagwaye wani Allah ya yi ka ba hagu ba a ce ba laifi ne an ce Umar dan Khattabi yi ma ba hagu ne ko komai nasa da hagu yake in ka dauki abin da addinin musulunci ya ce ai da dama yace wala taqutuhu bi yaminik da kana karanta littafi kafin kuma in an saukar kana rubuta shi da hannunka sai ce to da fa makarnata cikin qurayshawa da sun yi shakku cewa lalle kai ne ka rubuta alqur'ani yasa da suka tashi kazafi sai suka ce wa qalu asatirul awwalina katabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila suka ce ai ta tsuniyoyin mutanen farko ne yasa a rubuta masa ashe shi baya rubutawa kenan wannan yasa muke da kutabul wahayi marubuta wahayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ne su kuma yan qur'aniyun babban su ya kama cewa ai qur'anin ma kirista ne ya rubuta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya dauko hadisi a cikin bukhari lafazin hadisin kuma yana nuna cewa fa ba haka ba abin yake ba mutum ne ya zo ya musulunta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qara al baqarata wa ali imrana ya karanta baqara ya karanta ali imrana kenan sai da ya zo baqara tana nan ali imran tana nan ya koyi baqara ya koyi ali imrana saboda musulunci baya tawari sai aka bashi dama tun da yana rubutu idan wata aya ta zo sai a ce masa to rubuta ta da yaga an bashi dama ana nan rubutun to ka san dan adam in ka bashi dama bai kai ba to sai ya fito duk wanda fiffikensa bai kai ya tahi ba to in ya tahi za a yi barna yasa ko shirwa ne in ya nemi tahi lokacinsa bai yi ba to ya gama tsilantawa ya bar bihiyarsa kuma bai ƙara so inda zai sauka ba hikenan in ya gaji in ya tuntsoro hikenan ajalinsa ya zo shi to yasa ko ɗalibi ne ba a fiye so ya tunkari aiki ba sai an ce masa in ɗan sakandare ne an yi certifying eh wannan ya gama sakandare school in ɗan ce ne an yarda cewa eh wannan mutumin a bahi shaidar malanta ta ƙasa sannan aka bahi dama ya shiga aji amma zai gwada sau ɗaya zai gwada sau biyu in ya ƙari jaraba ce a bahi takardar shaidar malanta haka ne to shi ma da aka bahi wannan damar ya rubuta wani sai ce to kenan ma ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mu ne idanunsa sai abinda muka gaya masa ma yake rukarwa kenan sai abinda muka rubuta kenan wannan shine dalilin da yasa ya yarda a inda yaje kuma sai Allah madaukakin sarki ya halaka shi to amma ayar wannan ba ta nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rubuta alqur'ani shi an hana shi tukar mu'jizar alqur'ani a ga cewa wanda yazo da wannan littafin ya gagari duniya bai taba karanta ko da littafi ba littafin da an science ya dauka zai ga cewa suna tafiya kafada da kafada akwai ishara zuwa ga ita idan mai geography ya dauka zai gina da abinci idan mai ilimin zamantakewa social studies ko mai sociology duk wanda ya dauka zai ga suna tafiya kafada da kafada duk abin da ka dauka za ga qur'ani na taya ba wani ilimi da ake karantawa a duniya face akwai isharar sa zuwa ga shi to a yake da digiri ake bada da digiri ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke da akwai da kuma bai yi rubutu ba bai yi karatu ba kuma ya zo da abin da duk duniya a kare binciken ta sai an dawo abin da akwai isharar sa cikin alqur'anin Allah madaukakin sarki da Allah ce to tabbas wannan alqur'anin saukarwa ce na Allah ubangijin halitta sannan kuma ita ɗin wannan sai ta kace tana tabbatar da abubuwa biyu tana tabbatar da jihatul uluwi lillahi tabaraka wa ta'ala wa anna alqur'ana munazzal ghairu maktub tana tabbatar mana cewa shi Allah a sama yake ba ko ina bai shi da Allah a cikin mu yake kamar yadda wasu suke cewa Allah na ko ina to ada ba sako da shi za a yi ba da haidai a ce an meka ko kamar da aka cewa ya haya ya haya khudh alkitaba biquwa wa atainahu alhukma sabiya saboda a lokacin akwai wani annabin da yake tare da shi a hannunsa zai koyi karatun ko a hannunsa zai karɓi littafi din littafin at-taura da di banu isra'ila annaba banu isra'ila suke amfani da shi wajen yin wa'azi kenan littafin yana nan sai aka ce to khudh alkitaba biquwa kai karɓi littafi wannan ko koyo ko wajen dauka amma na manzo Allah sai aka ce sauko shi aka to duk abin da aka ce an sauko daga sama aka cilla shi kenan in haka ne meƙawa za in karɓa ce sha za a yi an karɓa amma sai aka ce tanzilu saukarwa ce na Allah to Allah da ya saukar kenan a ina yake yana siffar sama din da ya tabbatar ma kansa shi Allah madaukakin sarki sannan Qur'ani sauka ce ba a dunkule aka bada shi ba laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn abin lokacin da su ma ƙurashawa suke musu ta akai me yasa ba su ce me yasa ba a saukar ba saboda suna yakinin saukar qur'anin daga sama suke so kuma ƙurashawan da suka tashi musu suka ce laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida kadhalika linusabbita bihi fuadak wa rasalnahu tartila me yasa ba a sako da shi a dunkule ba hine musu su amma sun yadda saukar da shi ake a sama kamar yadda Allah ya tabbata a nan gurin wa innahu latanzilu rabbil alamin sai ce nazala bihi ruhul amin amintaccen mala'ika ne ya sauka da shi shine mala'ika jibril alaihi salam ala qalbi da ya sauka da wannan alqur'anin har cikin zuciyarka ana suka ce inda hadda ke fitowa a haddace abu a rike a yake na a cikin zuciya ake rikiya ba a cikin kwakwalwa ba rikicin malaman philosophy kenan ko a ina hadda take a kwakwalwa take ko a zuciya na a zuciya na ya ce me kace a zuciya ya sa masa alaƙar bika litakuna min almunziri domin sa ake sa mutum yana da kwakwalwa na ita kwakwalwa tana bujurowa ita kuma zuciya take to in za ka yi kuma kwakwalwa ta bujiro da shi na su dai malaman musulunci sun tafi hadda tana da karfi a zuciya ta fi karfi a cikin zuciya yasa aka ce dan adam da zuciya yake in ta gyaru ta gyaru in ta baci ta baci in tana haddacewa tana haddacewa in ba ta haddacewa ba ta haddacewa wallahu ta'ala alam ala qalbika litakuna min almunzirin Allah ya baka wani alqur'ani ne dan ka kasance cikin masu gargadi bilisanin arabiyyin mubin da yaren larabci mubin mabayyani mana yana bayani filla-filla a cikin shi na'am wa innahu lafi zuburil awwalin shi labarin wannan qur'anin da mai alqur'ani yana a cikin littattafan farko akwai shi cikin at-taura akwai shi a cikin injila masaluhum masaluhum zalika masaluhum fi taurati wa masaluhum fil injili kazar'in akhraja shat'ahu da haka akwai bayanin manzon Allah akwai bayanin alqur'ani akwai bayanin masu imani a cikin littattafan da suka gabata na'am awalam yakul lahum ayatan an ya'lamahu ulama bani isra'il Allah ya ce bai ma ishe su aya ba bai ishe su abun mu'jiza ba an ya'lamahu ulama bani isra'il malaman banu isra'ila su san labarin wannan alkur'ani din shine an ce kiristoci ko yahuda da suka musulunta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar littattafansu da ba a gurbata ba akwai labarin qur'ani da siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littattafansu ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين Allah ya ce walau nazzalnahu da mun sassaukar da shi wannan alqur'anin ala ba'dil a'jamin akan wani bagwari ba balarabe ba fa qara'ahu alaihim ya karanta musu alqur'ani ma kanu bihi mu'minin ba za su yi imani ba malamai suka ce fassara biyu ce inda qur'anin nan da turanci aka fassara wani bature yazo sa mu larabawa a kungurumin sahara sai yake karanta musu alkur'ani da turanci ba za su gane ba manu barazana su yi imani ba shine walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin fa qara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin to me yasa an ba balarabe dan uwan su ba za su yi imani ba wasu kuma suka ce a yadda qur'ani yake da cikar wannan fasahar da burgewa da kurewa kawai a gaba ture da bai iya larabci ba sai Allah ce shine annabi sai ya zo cikin larabawa ya karanta musu da larabcin kuma su ji ba murtsewa har a cikin larabcinsa duk inda bahaushe kowane yare ne ya kai zalakar ya larabci da ya fara za a gane ba balarabe ba ne duk yadda larabci hannunsa ya laushi ya laushi to da za a ba wani ƙur'ani ya karanta shi da wannan laushin kuma su ji cewa babu kuskure kuma su kasa gano kuskuren bai isa abin shallake hankali ba sai Allah ce to ko da haka muka yi ma kano bihi mu'mini ba za su yi imani da shi ba كذلك سلكناه في قلوب المجرمين Allah ya ce kazalik kamar haka ne salaknahu muka sanya ƙaryata alƙur'ani fi qulubil mujrimina a cikin zukatan masu ƙaryata alƙur'ani mabarnata na لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم Allah ya ce la yu'minuna bihi ba za su yi imani da alƙur'ani ba hatta ya raula azabal alim har sai sun ga azaba mai radadi kamar da dukkanin al'ummomin da muka karanta tarihin su in sun ga azaba Allah ya tahi halakar da su suna imani to su ma ba za su imani ba sai sun ga azaba mai radadi na'am فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون Allah ya ce wannan azabar ta zo musu bagtatan babu shiri wa hum la yash'urun a lokacin da basu ankara ba to a lokacin ne za su nemi su imani kuma imani ba zai musu amfani ba فيقولوا هل نحن منظرون fa yaqulu sai su ce hal nahnu munzarun me yasa ba za a saurara muna ba wannan ita ce al'adar duk mutanen da Allah madaukakin sarki ya tura musu manzanni za su shagalta idan lokacin kisan yayi lokacin halakar da su suka yi din sai su ce to Allah ba mu damar mu yi imani to amma wannan imanin koda an ba su ba zai musu amfanin komai ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu na أفبعذابنا يستعجلون Allah ya ce wa su Qurayshawa din afa bi azabina yasta'jilun yanzu da azabar mu ne suke gaggawa suna cewa a kawo azabar in kana hadha huwa al min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim da wannan azabar ne suke wa yasta'jilunaka bil azabi wa la yukhlifu Allahu wa'da suna cewa Allah kawo azaba sun san ku Allah baya saba alƙawari idan yayi na'am أفرأيت إن متعناهم sai سنين Allah ce to ka bani labari mana in matta'ana hum sinin in na ba su damar su ji daɗi shekaru masu yawa ba suna cewa ba a ba su dama su yi shekara dubu to an ba ku dama ku yi shekara dubu ɗin ko ku yi shekara dubu uku ko ku yi shekara dubu hudu iyaka iyawa dai ko ƙariya dai ba shaidan bane ba tun da Allah ya halitta annabi Adam ya dan yake nan kuma har yanzu bai mutu ba amma dai akwai ranar da zai mutu akwai kuma ran da za a sa shi a wuta akwai ran da za a kone shi Allah ce to mu musu irin wannan rayuwar a fara'aita in matta'anahum sinin ثم جاءهم ما كانوا يوعدون bayan an yi irin wannan dadewar kuma sai Allah ya ce to abinda muke musu alkawari ya zo shi kuma ja'ahum ma kanu yu'aduna ko dai mutuwar ko hallakar ko tafiya lahira kuma sai ta zo ta na'am ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون Allah ya ce ma aghna anhum ma kanu yumatta'un to duk jin dadin da aka ba su wallahi babu abin da zai musu amfani in kai shekara dubu ran da dubun ta cika ka je hannun Allah wannan shekara dubu me za ta kara maka babu abin da za ta kara maka idan Allah ya ce ma aghna anhum ma kanu yumatta'un da sun shiga hannun Allah madaukakin sarki ka annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana wama huwa bimuzahzihi min al'azabi an yu'ammar wama yughni anhu maluhu idza taraja duk dukiyar da ka tara duk jin daɗi duk horewa da kai kafi kowa kuɗi kafi kowa jin daɗi kafi kowa abin da kake ji da ka mutu ka je hannun Allah shine ma aghana anhum ma kanu yumatta'un na'am وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون Na'am karkashin wannan ayar ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani hadisi yace idan Allah ya tashi alkiyama za a zo da kafiri wanda ya ji dadi ya hure ya ji dadin sa a rayuwar duniya ana tsindima shi a wuta sai a daga shi haka sai a ce ba mu labarin dadin da kaji a rayuwarka ta duniya yace wallahi bai taba jin dadi ba bai ma san wani abu dadi ba bai ma san zaman duniya ba ana tsindima shi ana zaro shi haka zai bada labarin da haka masu cewa su inda maimakon su yi bi bawo za su ci a duniya duk abin da za ka ci a duniya aikin banza ne inda za ka gane aikin banza ne idan kai shekara goma kana jin daɗi da an ɗora maka rahin lafiya ta sati uku in kana ƙoƙari ka yi rikolin ya ka ji wannan daɗin mai ka ji a zuciyarka ba ka iya tunowa yanzu lokacin da kake jin daɗin ne kake iya jin daɗin a cikin kwakwalwarka da zuciyarka amma da ka kwanta bacci ka tahiya daɗin yake ya dai ka buƙaci ka sake maimaita don ka je ka yi ya ce in aka sa wanda yake mai jin daɗi har ne menene daɗin da ka ji sai bai san daɗin da ya ji ba bai taɓa maganin alkhairi ba tun da yake a rayuwar shi haka nan kuma da ya fi kowa talauci a cikin 'yan mutanen aljanna ahalul iman ahalul fakri an sha fafutuka an sha fama kullum sai an yi wahala za a samu ɗan ruwa da kyar ɗan abinci da kyar ɗan kunu da kyar ya mutu a jajjeme da rigarsa da ɗinki da faci da komai ya ƙanjame ya buhe za ka kirga ƙasusuwansa ma an kara su shi ma da an tashi ana tsoma shi a ƙofar gidan aljanna ya kari ke rigarsa ya ce inda ɗan ba mu labarin wuyar da ka sha a duniya ya ce aibi ma taɓa san wani abu da aka yi sunansa wuya ba dan wannan dadin da ya sansana ya manta da duk wahalar da aka yi ina a fara'aita in mata anahum sinin tun ba za a hun makanu yi adun ma a gana an hun makanu yi mata Allah ya ce wa ma ahalakina min karyatin illa laha munzir Allah ya ce kuma ba wata alƙarya ba wani ƙauye ba wata jama'a da muka taɓa hallakarwa face wannan al'umar mun taɓa tura musu mai wa'azi ذكرى وما كنا ظالمين Allah ya ce zikira wannan abin da ake karanta mana na alkur'ani abin da ake ba mu na kissohi Allah ya ce zikira tunatarwa ce wa'azi ne faɗakarwa ce wa ma kunna zalimin Allah ya ce ba mu taɓa kasancewa a zalimai ba duk wanda ka ga mun yiwa saboda yayi duk wanda muka hura saboda ya saba mana ne in ka ga mutum a ni'ima mu kuma ya bi mu wa ma kunna zalimin na'am wa ma tanazzalat bihi ash-shayatin insha Allah sai mu tashi akan ta gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu abinda muka faɗa daidai Allah ya amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ta nuna mana kuskuren mu gara ni aiki da abinda ya dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin yan wala ta ga aran mabayanan yayi tafiya dan sana'ar da ya saba yi ta hannu kuma Allah ya jarrabe shi da rahin samun mota a kan kari da haka ya sanar da malam mu fara karatu kafin Allah ya kawo shi muna fata Allah ya shigo da shi lafiya kalau Allah ya tsare masa hanya Allah mata kuka sarki mana jagoranci